bai fito jemu wa kowa daga gashin baki sai jemu sai gashin kurbura shi kada yake da shi saboda tsabar wato gabashaka da kuma yarinta sai Allah tabaraka wa ta'ala za su zauna a wannan yanayi na suna jin daɗi suna nutsuwa da neman Allah tabaraka wa ta'ala har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta dace a gare su sai gaya muku ƙara muku sai su ce wa Allah tabaraka wa ta'ala yanzu bayan wannan halin da muke ciki na wa idza ra'aita hamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira hal yata'atta an yujada mazidun shin yanzu zai yiwu a samu ƙari da haza ga wannan jin daɗi akwai wani jin daɗi bayan sa قال الله تبارك وتعالى أن سيجرك أحق منه رضواني عليكم وتظل صوتك يرداك أكوك كما لا خلق بل خلقك يرداك أكوك ولا تقل عليكم بعده أبدا babu kishi a gare ku bayan ka har abada saboda ka wannan kalma ta yadda Allah din ta fi aljanna dani saboda ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mu yardarsa fa kana akbar min aljannati ya haka ya kasance ya fi aljanna dadi shine wa ridwan min Allah akbar yadda daga Allah tabaraka wa ta'ala akbar shi da mafi girma قال العارفون شو رجل ملكي مثلا الله سبحانه في الدنيا جنة الدنيا ما أقوى الجنة من دخلها ولا يجيتها لم يسمع إلى جنة الفردوس بابا يكبر أو نرمى إلى الجنة الفردوس موت الجنة عليه يشي وهي جنة المعرفة بالله إذا الجنة سنين الله تبارك وتعالى سنين الله يا جد قومي ذلك قال أبو يزيد أبي يزيد البطاني والله لأنيني وقت السهر أفضل لي من الجنة وما فيها من الجنة والله من بلاد نكيه لو كتن جنة الدائي لو كتن سورة الجنة يكينا لك الشجر يا أبو ina ina cikin munajati da Allah ya fi munajati nan da nake yi da Allah har ina yin wani nishi wani kunci wanda yake so ina yana ganin kamar ko kusa yake ko in da ke yake ga wallahi wannan nishin nawa ya fi min daɗi daga aljanna wato da abin da yake cikin da na'ima yani abin da yake ne al-ma'rifatu billah fadin Allah tabaraka wa ta'ala wal urdu bihi da cewa da Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin razaka Allah wa iyyakum zalika Allah ya arzuta mu da ku wannan daɗin ma'rifa li anna man arafa Allah domin wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala سلكت كلا جنة حاضرة ياتي الجنة تاكي فوجد الإنسان إجمالي mutum kashi biyu ne akwai nafsu wa aqlu wato dan adam yana da kashi biyu akwai rayinsa akwai hankalinsa al aqlu hankali yuhibbu aminan yujibu hasanati yana son hankali yana son ya samu amintacce wanda zai ba shi ajiyar kyawawan ayyukansa wato yana son amintacce wanda zai ajiye masa kyawun ayyukansa saboda ka ai babu wani amintacce da za ka ba shi ajiyar kyawun ayyukansa kuma kamar wa kamar Allah ka baraka wa ta'ala domin shi za ka ba shi ajiya allazi la tadiqu wa da'i wa da'i ahu ko wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa idza mu'adhara yudha'ifuha wannan ita kuma nan zubu ganiyan tana son mawadaci wanda za ta rataya masa bukatunta saboda haka fa idza arafa Allah tabaraka wa ta'ala idan bawa ya san Allah tabaraka wa ta'ala to wajadatil nafsu kinan ta ta'alliqu jami'a ama da jami'a ama da rai rai ta samu ganiyya da mawadaci da za ta rafe masa dukkan bukatunsa idan rai ta riga ta san Allah ta san Allah yake bayarwa yake hanawa yake ɗaukakawa yake kaskantarwa yake kashewa yake rayawa yake buwayantarwa yake kaskanta in rai ta san haka kuma ta zauna a haka kan to shi kenan ba ta huta ba ne ta san daga Allah ne milan ragin da zafi kuma saboda ka sai da lafiya ya bukatu da da damuwarta gama ɗaya gawa ga Allah ta baraka wa ta'ala haka nan haka nan kuma ita kuma da nafsu shi kuma shi kuma shi kuma yana tana da idan mutum ya samu abin da ya dace da sha'awarsa da hankalinsa to kuma ya samu inda zai rataya wato zai zai ba shi duka burukansa saboda haka to aljanna kuwa idan mutum ya same ta za rai za ta samu abin da ya dace da hankali zai dace da sha'awa wannan kuma ba a samu ka da abin da zai dace da hankalinka da sha'awarka daidai yadda kake so wa hada la yusiru wannan ba a taɓa samun sa illa fi jannati ne a cikin aljanna da Allah tabaraka wa ta'ala ko fi ma'rifati Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma a cikin sirrin Allah tabaraka wa ta'ala shi fa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ridwanu ila Allah akbar idan Allah tabaraka wa ta'ala ita ce mafi girma zalika huwa al-qawlu azim na'am ya ya
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا ايها النبي يا كي wannan النبي جاهد الكفار كي جهادي أكابرين تقبل والمنافقين منافقين كما ذات مدة تحجي لهجة وغلط عليه كأن كتولى لامك واتو كتولى لامك واتو دتاوى تزلتي دمي وما ويهم جهنم دمك ومرك وتجهنم ليه وبيس المقيم جهنم كما خائفوني أن شيء تشبكما الله تبارك وتعالى yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ce wa zani kufara wal munafiqina wa gulus alaihim Allah ya ga Annabi Musa kuma da shi da Haruna izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa fir'auna domin yayi dagawa kula da qaulan layyinan ku ga ya masa magana da kauta lima dan me Allah ya umarci Annabi Isa alaihi salam an yakuna layyinan da zama mai kaushi inda fir'auna a wajen fir'auna nan kuma yamma ya kori annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kautatawa jawabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance mutakallikan yin rahmat dama mai dabi'atuwa ne da jin kai mai taushi ne saboda haka sai Allah ya umarce shi ya kaurara domin idan ya kaurara din shi ne zai daga labin din ya kai daidai inda zai yi daidai da nake da abin da ake bukata na wajen jama'in kafirai da kuma da kuma munafukai shi kuma annabi Musa da ma ka kauna ne dai idan ranka ya bata har gaji cikin yana kurowa rigarsa saboda ka sai Allah ya umarce shi kuma cewa ya sassauta ya yi magana da taushi taushi domin idan shi annabi Musa zai yi mu'amala da Fir'auna abin da a yanda yake to hikimar manzanci ba za ta gudana ba domin idan ya fusku idan ranka ya ɓaci ya yi tsawa a fir'auna kazu a je ko ina ma a nan fir'auna zai halaka to kaga abin da ke nema bai samu ba to da ka sai Allah ya fir'auna nan Musa ya gaya wa da shi da Harun su gaya wa annabi su gaya wa fir'auna wa kula da qawlan layyinan da annahu ya tazakkaru aw ya gaya ga Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da ga shi kuma hayyun da inne bil mu'minina ra'ufun rahimun to saboda wannan rahama da Allah ya ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace kai shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wa gulu alaihim ka kaurara musu na'am جاهد كفار المنافقين وبالأبين ولا شيء ولا وهذا حالة الحرب ولا حالة جاهد جو حالة إلهي حالة جاهد إلهي أول فيها محبت ولا دين باع أول وتبدا توصل كما توصل صواتا ولا كنا على جسم مكيلة نهار نهاي ومأويهم جهنم makoman kafirai da munafikai wutan jahannama ne wa bishar masir in an ce makoma ita ce wutan jahannama ta yi muni Allah kara wa kan yarda ce fa askan nasi mafi shakawar mutane a cikin mutane man katala nabiyan aw qatalahu nabi wanda ya kace annabi ko kuma annabi ya kace domin annabi sallallahu alaihi domin annabi mahallin rahmar Allah ne ba zai kashe mutum ba sai in ya ga wannan mutumi ta ko ina babu gurgudura ba a jikinsa to da ka annabi sallallahu alaihi wa sallam iman da tabibi a matsayin likita da yake shi saboda ka dabibu ya ci marid marba marasa lafiya suna zuwa wajen wajen likita akwai wani mara lafiya rashin lafiyar da kaɗan ne saboda haka sai likita ya umarce shi ya canza tsarin abinci ya ce maka ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina cin kaza amma a can da ya amsa ya daina cin abubuwa masu yadi ya daina cin goro ya daina cin ya daina san nafsir ya daina san dinsu amma ga ya wata wani haka ga ya masa a ce masa in ka zauna haka kuma ka ɗan yi nesa da burabu ko ko ba haka abubuwa wanda suke to in ya yi nesa da wannan zai zauna lafiya kaga ba a baki wani magani ya sha ba haka nan wani kuma za a gaya masa karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza ya ishe shi wani kuma sai an ba shi magani da zai dinga afawa yana sha safe da yamma da rana wani kuma awa a zuta kuke sha su daya wani ma kuma mara lafiya yana bukatar sai an yi masa operation wani mara lafiyar kuma gabar ta riga ta kamu da jinya idan ba an yanke gabar ba sauran gabobin ma duka za su nace da ciwo saboda haka annabi kamar mai likita ne to da ka idan ban so ya yi kallo ya zuwa ga mutum ya ga babu alheri a cikinsa kwata-kwata zaman da a cikin al'umma virus ne da wannan ba shi da wani amfani illa kadala sai kashe shi saboda haka mai za ka sana hu idan annabi ya kashe shi hada da bilun ala fasari zalika min asali dalili ne a cikin bacin wannan mutum daga cikin asalinsa فلهذا فقد هذا قال وقال صلى الله عليه وسلم في شر الناس وفي شر المتعلم من قتل نبيا او قتله نبي والذي يقتل النبي فكما الذي يقتله وقال لعلي وترى لا جاء سيدنا علي بن ابي طالب امس له اشكى الاولين ko ka san mafi shakiyancin mutanen farko da na ƙarshe kala la yace ban sani ba kala yace kudaru salibin kudaru dan salihu wato wato shi kudaru dan salibin nan ana kiransa dan salihu ne dan uwansa ta haife shi a gidan salihu salihu da fa amma cikin shi yake ta yi ta haife shi a gidan saboda haka ake ce masa kudar bin salih da mu alwalad lil firash wannan shine kudar bin salih akiru da aka salih wanda ya soke damuwa na salih wa hal ta'lamu ko ka san askan akari da mafi shakiyar mutanen karshe da ban sani ba yace allazi yadribuka bis sayf wanda zai buge ka da kafa biya ta ya saka ni ya saka bin da bika har sai je mu ya san da jinin ga wane ne yace shi da Abdurrahman bin Murjamin ألزمه الله بلجام من نار الله يمد الإلزام إلى بلجام موسى شيما ونن ابن ملجمة الشيخ هكذا دكا متعنا لسي سكن حج أكما يقول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الزام يقوى ذاك دي أتوب أتلنسا سي أنت مقرباك فضا صابت في تكون آية تنهد عليها ما أما أنت أكا إليس أكما صلاة عزيز الروما aka kare ya fito ya ce a darajar annabi tana da ya rage ta ba zai yi ba dole ya ce alkabisu alkabisu su alkabisu da alkabisu ba su alkabisu يحلفون بالله بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأمنوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يعرفون منافقين سنة رسوا بالله لألا تبارك وتعالى ما قالوا wasu faɗi abin da suka faɗa ba shi ne labarin da ya same ka daga wajen su da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba su faɗa ba yayin dawowa ne daga tabuka ana dawowa sai munafikai mutane goma sha biyar sai suka yi naɗi irin na irin na irin na ɗan fashi da makami a daɗe kayi a daɗe sun ga gaba ɗaya a barci ya fi yadda ba za a gane mutum ba suka yi mazaman suka yo gaba da suka yo gaba suka zo daidai wani kwai su goma sha biyar abin da suke nufi idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai su dingi za a kan damuwar sai faɗa kwai to lokacin da za a wuce lokacin da za su wuce annabi sallallahu alaihi wasallama amma ibn yasirin da huzaifa ɗaya na rike da ragamar saguwar manzon Allah ɗaya kuma yana bayan ana isowa wannan wajen sai shi amma dan yasir ya ji ya ji motsinsu da ya ji motsinsu sai ya yi ya yi tsawa ya ta mun gane tsuwa da ne tsuwa da ne tsuwa da ne to kaga Allah ya kuye ga mu aka tsage aka fita ko kuma bayan ya yayi motsi sun wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sabai shi ai na sani tsuwa da da wani da wani da wani da wani shi ne sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu kura billahi ya tsara cewa Allah shi amma ya ji abin da suke faɗa da gare da bakatan maganganun da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mutu cewa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi su ba faɗa ba ya hadu kura billahi ma qalu ina rantsewa da Allah tabaraka wa ta'ala ma qalu su ba faɗa ba ولقد قالوا كلمة الكفر حقيقة فرصة مكلفة كلمة ثم لكلمة كافر وكفروا بالكافر سوى الله بعد إسلامهم بعد مسلمين ثم بينوا الكافر بعد بينوا المسلمين وهموا بما لم ينالوا ثم يهمّا sun yi niyyar aikata abin da ba su samu nasarar aikatawa ba shi ne kamcewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ran haka ba yayin dawowa daga tabuka sun mutum sha sha goma sha ne wa ma na tsamu ba kamar ka ce ba ne wa ma na tsamu illa an adana an adana Allah babu abin da ya ɗauke su suke wannan wato suke nemi wannan mungun aiki nasu ba kayya ne illa an agana hu Allah sai dan Allah tabaraka ta'ala ya wadatar da su da shi da manzon sa wa rasuluhu da manzon sa shi min fadlihi daga faralansa kada wannan ma shine na kushe ba kuma magana su ta ba za neman taimakon manzon Allah ba za neman albarka manzon Allah ai ba su kudi ba za su kudi wannan magana ba sai bayan taimakon manzon Allah da albarkar manzon Allah ya game ta ko ina tun daga samar da su daga babu har da zuwa da kuma da girman su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna ma ana arhamul mudah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni rahama ne wanda Allah ya bani kyautar daga halitta gaba daya kuma ya Allah ya gaya masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai kaga cewa baka faru ba ma sai da rahamar manzo Allah abin da nake so kowa ya fahimta shine babu wani abin halitta a a duniya halitta gaba daya tun daga karkashin kasa mata bakwai har sama al'arshi kowane halitta yana da network wanda yake haɗe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan network din da yake samun samuwarsa yake samun daduwarsa yake samun rayuwarsa yake samun komin ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ne wasila tsakanin Allah da halittar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kamar yadda muke magana jiya ma arsalna rahman aw yursilu bi rahmatin tasadu aw tanzilu fi man kunna aw aw mutihi min kulli ma sab aw yashmiru illa wa ahli mustafa abduhu nabiyuhu al-mursalu al-mursalu wasilatin fiha wa asalullaha ya'lamu hadha kullu ma ya'malu ma arsala rahman Allah bai saukar ko kuma aurinsu ko kuma zai saukar wato duk abin da Allah ba su Allah bai saukar ba ko ko abana ma asra rahmanu abin da Allah ya saukar na rahama aurinsu ko kuma zai saukar a gaba min rahmat daga rahama ta tsado wanda suke fitowa daga karkashin kasa kai sama autar su ko kuma suke fitowa daga sama kai kasa in an ce ta fito daga karkashin kasa fa ta kama zuwa abin da ka sani da abin da baka sani ba tun daga kwayar da za ka shuka ta tsiro kai kasa har ƙarfenka har gwamninka har man fetur ɗinka har iskar gafinka duk wani abin da zai fito da kasa gaba ɗaya ya sama to wannan daga shi ko kuma abin da zai samo daga sama ya yi kasa ya shiga ƙarƙashin kasa mera masa tsado wa shanzulu fi mana kutin layi wannan abin yana cin mana kutin Allah ne abin da ake ce masa mana kuti daga sama ta bakwai da zuwa sama ta ɗaya au mulki mulkin Allah kuma daga ƙasa ta bakwai daga ƙasa ta bakwai ya zuwa sama a ƙasa ta kusa au mulki min kulli ma ya kasu shine magana yadda min kulli ma ya kasu daga cikin abin da yake ke ɗaukar kowa personalitinsa ko kuma abin da yake haɗa kowa da kowa kamar ma ya tafi a ce tun daga numfashinka lafiyarka ƙoshinka motsinka zamanka tashinka rayuwarka duk kudu baya kansu abin da ke shigar da ka awai shi ko kuma abin da ke tara ka da halitta gaba daya kamar sararin duniya shakan iska ganin hasken jin hasken rana hasken wata saukan ruwa shekan iska duk kudu baya kansu a wasu ya tulu to wannan fa illa wa da al-mustafa sai da al-mustafa abin zabi نبيه النبي مختار الله خيرك مرسل أبو أيوب والخير فاتيات من شيء واجدة فيها شين الآني أتكوى النعم النبي يجي واجدة فيها وأصل لها وشين أبنو النعم واتو واتو يعلم هذا كل من يعمله duk wanda yake da hankali ya san haka saboda haka tun da wuri ko tun da wuri ونبته كتجرش في كل ما تكتشف أكن تبقى أبن لك يجن قلوب فإنه المرجو والموئل والشير بكما والموئل لكم لكما وجد تعويله فلنقم ونبته وكما كتجرش في كل ما تكتشف أكن تبقى أبن لك يجن قلوب فإنه المأمن يبشر ما أمنت والباجر يقول يتوجه بكاتا كاي لما كان دوليا قولا هنا قولا مريا مكا وناله كشراك إن أظمت الأشبت إذا مصيبة تا تا شفا مكا أظفارها فلا تورتا wata kamar wulidu ta kama da ta kari ba za ka iya fita ba ka kira shi ka ce mai ya akramal kalbi ala rabbi ya mafi girma halitta a wajen ubangijinsa wa khayr man fihim bi yusalu ya mafi fitu wanda a cikin manzanni da shi ne ake taimakonsa a cikin ka gai kai gaggawa fi zahabin da zai astaki da gaggawa kai gaggawa da tafiyar da abin da nake kai kara ya rasulullah فإن توقفت إن كان يا بك تيمشيني ما فمن أفعل وعلينا ذلك بيان maza je da yawa ya zo a cikin hadisi ibn sunnah idan kafa ka ta san dare ta ka ta miƙewa ciwo ya da muka farka yace wata rana abu da ke kira wanda kake so za ta dadi wata rana Abdullahi ibn Umar yana zaune sai hannun sai sai sai wani zo ta mace ya sai hannun ya kace ka kira wanda ka fi so hannun zai muke sai su ya muhammadu ya ne da wani gida to sabanin yadda muke lemu din ne ba mu kai kun ba domin mu sun ji dama mai alfura ya gaya mana launa sabat qadruhu ayatuhu zaman ayatuhu hi da yada kariman da tawa da ayatu mujizozu da masu girma da suna daidai ne da darajarsa da in kace ya muhammadu a ƙashin da yake kada dubu da mutuwa zai tashi to amma yanda mu'jizozin da su ce ana ba mu su ne gurgurdan yadda za mu iya ɗauka ha to bi zai mana ko inda mu yayin yunwa ne ko mutane ba sai da taba abinci a ita ce a ita ce ta kasu a ce mana ya taba abinci a abinci ɗan kaɗan an koshi ya kasa koshi mutum dubu biyu sun ci mu mutane shi ne mutane ya ɗan yi haka a ruwa ruwa ya fito mutum dubu sun sha su koshi kuma tuna nan ba sai san kuɗi ya taɓa dina ne guda ɗaya na salmanu an ta yi da kuɗi kudu mai ɗaya daga wani muka sani ko ya zara wani budoni a wuce mai duba muna yadda zai mana kyauta to duk ta muna ba zai ba mu ne goma goma to da ba da zai sarrafa ta yi da wani ya samu dama hudun aure zai da su kowa da sai misali da jami'i saboda haka sai ga sai a babu abin mai daidai hankalin mu saboda haka sai manzo Allah ya ba mu lannin sayyidina bi ma ta ayal uqulu min kirta alaina falan nakam wala nahi bai jarabe mu da abin da hankula take gajiyawa da shi ba dan kwadayin mu falan nakam mu ko kwato ba wala nahi ba mu ba mi ba mi ba ba sai kawo mana abin da za mu dan iya dan kaɗan haka bane aka yi ne kuma abin ce na yi ne ba dan muke ai kuma haka ba ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana cewa ne babban manzo Allah duk halitta gaba daya duk duk wanda ba Allah ba a cikin mutum manzo Allah ya shiga Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan idan mutum bai nemi taimakon manzon Allah ba baya bukata to ubansa annabi Adamu ya nemi ko ya zo a cikin hadisin hakim wani sai na umar ya rawaita cewa da makarafan adamu alkadi'ata qala ya rabbi bi haqqi muhammadin illa ma ghafartani qala ya adamu kaifa arabta muhammadan wa lam ahluku ba'd yayin da annabi adamu ya aikata abin da ya aikata yace ya Allah da haƙƙin annabi muhammadu ba cewa ce da albarka annabi muhammadu ba ba da annabi Muhammadu ba Allah da haƙƙin da haƙƙin Muhammadu bai sai ka gafarta mini fa da birni ba mu bi haƙƙin Muhammadin da haƙƙin Muhammadu illa ma da fantani sai ka gafarta mini ya tirje wa Allah sanin kalma ba wai da annabi Muhammadu ka gafarta mini ba ko na da ko da annabi Muhammadu ba ko in bi haƙƙin Muhammadin da haƙƙin Muhammadu illa ma da fantani sai ka gafarta mini ya kire a gaban Allah na yi laifi amma da hakkin Muhammadu sai ka ya sai mini sai Allah Allah ya ga masa ya Adam ya kuma Muhammadu alhali bai zo ba sai ce ya Allah yayin da ka halicce ni da hannunka da kudura ka hura mini ranka ka zauna da ni a cikin aljanna na duba dukkan abin da yake cikin aljanna komai ya kai in kyauran aljanna ne in ginin aljanna ne in jibilin aljanna ne in kofin aljanna ne in cokalin aljanna ne in matar aljanna ne in zamani aljanna kowa abin da aka yi masa ado muhammadu rasulullah in ka dauki kofin sai ga an yi masa ado da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko wannan wannan adam ba irin wanda bane kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne saboda haka da naga haka sai na gane ba za ka haɗa sunanka da wani ba sai na wanda ya soyuwa a hankarka Allah da baraka ta yana gawa annabi Adamu kai gaskiya ya Adamu ba da annabi Adamu ba ai ba da Muhammadu ba ya ban halice ka ba ba wanda ne bidadi ba sai Allah ya tabaraka wa ta'ala ya gawa manzo ya gawa annabi Adamu ma ma khalaqtu ya Adam ma khalaqtu al-khalqa illa li u'arrifahum karamata Muhammad ni duk halitta ma ban halice ka ba sai dan na nuna muku wane ne Muhammadu a Madina sai wata magana da ake tare da falla juna ciyawa maulidi da goma duk wannan tare da za a yi a tara a tara halittar farko da ta ƙarshe a saukar da aljanu su kewaye sau goma shaidanu a yi mala'ikun duniya su kewaye aljanun namu sau goma na sama su kewaye sau goma a yi goma goma goma daga ba mala'ika ya zo ya haɗa ya guda ɗaya ruhu ya haɗa ya duka gaba ɗaya haɗa ta gaba ɗaya a gaban sa gaba ɗaya duk wannan tare in an zo an yi shi kowa an sake shi wanda wata sabu eh to a wannan lokacin hankalin kowa ya tashi an zo inda Bashir Ibrahim ke cewa ya juruna bahasan an shafi in yusahu suna ta suna ne wajen binciken mai ceto wanda za a zaɓe shi wa ake ce a wannan rana ba akwai duk wannan matsalaci akwai wayanda suka isa su yi motsi wayanda suka isa su yi motsin nan kuwa su da manya-manyan annabawa sai manya-manyan waje su wani lamari ya kamata a sa abin da ake a tare da ya za a yi sake wajen adamu a ji a samu adamu kai wannan fa kai Allah ya fara halitta da halinka da halinka ya hura maka ya zo da kai aljanna ya maka ba ya maka dan ka ga abin da ake cikin nan ya aika da cikin wannan hali ka je mai ce wai ya yi fushin da bai taɓa yi ba saboda haka yau kam ni na tuno an ce kada shi dafiya kuma na shi kusa wajen wajena kusa wajen nuhu a zo wajen nuhu ce ba dama a je wajen ya faɗi nasa a zo wajen ibrahim ya faɗi nasa a je wajen musa faɗi nasa a wajen a wajen wajen annabi isa shi ba zai faɗi laifi ba shi bai bai bai bai yi wani abu wanda zai kamar laifi ba amma dai ai an ji no masa dan ko a ce dan waye mai da dawo kansa eh kaga ne to wai ni da suka ce ni kan kanka wannan je ba ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanda motsin zai fara idan an ga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in ji ba mai buga sai mutu zai ana la ana la ana la ni ne na isa ni ne da ita wato farko ma'anin da aka fasa a wajen yawon nan da tun daga kafin wajen aje an je wajen annabi muhammadin nan ne ai kaga sai wani ya ce ba ai da da da an je wajen wani ma da ya a sai da su gama yawon sai ya ce musu ana laha ni ne da ita ni ne da ita ni ne da ita ana laha wannan ya tashi yaje yi sujjada a wajen Allah wannan sujjadar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi a gaban Allah da ya yi sujjada sai Allah ya ce masa a ya fara ya Muhammad ai abu bai kai har sai haka ba inda ku kula ba da garewa cewa bai kai bai kai sai ka sai ka ba so ba wani abu ne wanda ba ka iya rinsa kana wani cikin gama kawai motsi kawai bai kai ba irbara fata a ga masan tambayi za a ba wa sha da muke do za a baka ke do shin yanzu taro ya juya maulidi ko bai juya ba ya ma'ana na yanzu ya juya nuna wa halitta matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu wannan taimako ne aka nema a wajen annabi a filin tsara a kiyama balle a duniya eh ya kaira mamjan mamal abu da sa'atan ayar ya akrabal khalq mali man alubi bihi kuma ka inda hulul hayy amini na so haka babu wani mutum da zai iya cewa ba zai da kuke mafa azan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kudaru na wannan lokaci saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya da ajiba irin wannan kalma Allah ya nuna masa take ta kare zuwa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da irin da zamani na wa da qad qalu kalimatul kubri hakika sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru sun kafirci ba da islamihim wa amutihimma bima lam yanalu ba asababin da ba samu nasara ba wa ma na abu ai babu abin da yasa su intiqalu ma'ana shirya shirya mummunan abu ko mummunan magana da manzo Allah ba wani sai sakamakon alheri illa an aganahu Allah wa rasuluhu min fadlihi sai dan Allah ya ga manzonsa ya wadatar da su daga falalansa ma'ana aya take nufi anan duk wani abu wanda zaka samu a duniya wanda sunansa Allah ne ya baka to wannan Allah da manzonsa ne suka fara wadatar da kai domin Allah ce wallahu al-mu'ti Allah shine mai bayarwa shi kuma Allah annabi fa wa anar qasim hannun fatin da kaga annabi da ya baka wallahu al-mu'ti wa anar qasim Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa saboda ka sa kuma kun alheri ne kenan mero annabi wannan magana fa in tabu fa in fa in yatubu madalla in sun tuba ya ku kai Allah mu zai musu alheri gare su wa in lam yatubu ya ba su tuba ba da imani ba yu'azibuhum Allah azaba dalima Allah zai musu azaba azaba mai radadi fi duniya a duniya a karkashe su wa la kan kuma da lahira la da lahira kuma shi gauda wa ma lahum ma lahum وما له قوة ولا وجه من شكل الأباية كفا ولا نصير باب ولي يتمك وانت في هذا الصدوات الله تبارك وتعالى نعم
ومنهم من آهد الله لئنا تعالى من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين wani aya ta saukare a cikin wani mutum da ake cewa tsara mutum da halin fakiri ne ya to yana yin salloli guda biyar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an yi sallama sai ka rubuta a masallaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba ya kai tsara mutum da mene ne da an yi sallah sai kana yin sallah yayin da mulaka da an yi sallah sai kana gud ka fita a masallaci ka zauna mana sai subhanallahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ma kuma talatin da kuma yadda sauran sahabbai suke ya ce masa ya rasu Allah abin da ya faru ni baki ne ni da matata kyauta mu daya idan an kira sallah sai ta manni da gini gugura da ana yi gugura ta manne da shi sai na ɗauki mayafin na zo na zo wani masallaci in sallah da kai daga bayan sallah in je in shirya ni ma na manni da gini in ba ta ɗaura to da ya gaya wa zana kuma kuma da ya ce wa zana ko to ya wasu da lafi da haka ne to karo abin da Allah bana Allah ya Allah ya yi mai Allah sai ce masa fara mutu kada wanda zai ishe ka ya fi mai yawa wanda zai faka da gawa ka haƙura da kada ai Allah yana baka daidan ka ya dawo da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya mu a tsafin shi ne arziki ka kai da ke manzo Allah ya ya rasulullahi wallahi duk abin da kai addu'a kawai Allah ya mun arziki duk abin da Allah ya ce zai zai za kai za kai shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a yace Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuka shi Allahumma a'li sulabata talabata al-mal Allah ka ba talabata al-mal dunya nan da nan sai talabata sai ya rayu sai ka fara ya fara ba shi kenan ba shi kamar ke ba sai zama tumakin suna aibuwa kamar tsutsa yana zuwa salloli guda biyar sai ya fara zuwa ba ya samu sallah sai a zahar da sai ya dawo baya zuwa sai sallar asuba ya fara bisa da gari sai ya dawo baya zuwa sai isha ya da dana zuwa asuba da isha sai dawo baya zuwa sai asuba kai ya dawo dai wannan lokaci an isha zo shi kai ana nan sai fara zuwa baya zuwa sai kullum zuwa ya zo sai ya fara bisa da madina kai san jimawa dai sai dai in ya ga za a yi wa za a masu zuwa madina sai dala an ji a kai su da manzan Allah suka muna don fama da kofin su tsare mu wato sai a yi wata tukune zo ga annabi ana nan ana nan to ka san dukiya tana zuwa da iri wani abu ta zo da lafiya ta zo da ƙarfi ta zo da gadara ta zo da isa ta zo da dagawa ka dinga jin kamar ma motsi motsin Allah ma kamar dai ba za ka ce dai kai ne shi bane amma dai kuma ma dai kai ma dai kai eh inna linsana la yadja Allah tagalu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da zakka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbai su je wajen su wajen sa da su da wajen su kabilu a ji a kai karbo zakka a wajen su da kenan suka je wajen sahabbai suka tambaye su magana zakka yadda to ya abin yake suka ce masa duk akuya arba'in gaba daya ya irga akuya arba'in ya ba daya sai ga a cikin arba'in ya ba da ɗayan nan wato wani bangare ke ne za su sai kai wannan ko dai wani abu ne da zaka samu a dai fito a fili an ce mana duk ya da irin wannan ke karɓa a kafirai ba amma dai ba duk ya ko ba duk ya mana ya wata sai na yi shawara suka ce to yanzu maka na gwamnati saboda annabi ya yi ta sahabi kan da duk da ayi yau da su shi da su suka ce maka mun yadda duk akuya ɗari gaba da ɗaya ya ware duk da yi da ba da ya gantarin wato akuya ɗari a guda ɗaya ma sun raga an fitar da kamar awaki dubu. Suka ce, suka ce, suka ce, to mun ya ga baka duk dubu gaba da ɗaya. Shi ma ya ware ya gani yace ba zai iya ba. Yace ku je sai na yi shawara, suka wuce. Suka je wajen sauran sauran mutane masu dabbobi suka je da aka aike suka je daga zuwa da murna da komai wai sai da aka ga ga mun zakka sai suka ce guda ka ga lawan da yake aka ba ka sai suka dubo wanda ya fi girma wanda ya fi kyau wanda mai dukiya ya sha'awa irin suka wani suka ce ba za annabi ya ce kada mu duba kada mu dauki idan da yake wannan in mun dauka ai kai ba idan ne suka ce masa ai babu ne mu annabi ne ba an ya tuno mu yace mu ne mu ma mun isa mu ya karbi abu a wajen mai bai wa Allah sai suka kai masa ka a kai wa annabi shi kuma sa Allah bin Allah kamar haka ba abu da Allah ya ya san kuke ba ka ba mu ba sai bayan an dade an dade an dade sa Allah bin sai ya tuno wani abu ba da Allah ba mutumin nan fa na san shi shi ya fara samu shi ke nan kuma za ta iya cewa kowa warwa ina fata ana ganewa to ta wannan maganar ne ya biyo ya zo wajen manzon Allah kuma ya wai ya zo zai kawo zakar da gaba sai Allah ya rai ga sai da ya faɗi yana turkiban kasa yana zubawa a cikin sa duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki karba saboda Allah ya faɗa fa'a fa bahu lifaqa Allah ya zubura da yana kuwan ne don tsoron kada a yi addu'a kudin ya tsuke ta tafi ba wai don maganar zakar ba ne yawwa shike nan an suka wuce a nan salama sallar da wai haka arabata ya wai haka arabata sabon arabatu ya shige su arabatu ya shige su shi ne Allah tabaraka wa ta'ala kuma da wannan aya a kansa wa minhum man ahada Allah a cikin su akwai wanda yayi alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala da in atayna min fadli hakika in mun bashi da in atana in Allah ya ba min fadli daga faralansa lan nasadda anna wallahi za mu sadaka wa nakuna min salihin za mu zama daga cikin mutanen kirki nan nan فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله يا إلا الله تبارك وتعالى يا باب لك فرنسا فكلوا به سنسروا على أبوه وتولوا سكفاد بايا قبل الزكاة تبارك وتعالى وهم مؤلمون سكة زبطنا بعض بجريوا واتو واتو واتو إن بن الله تبارك وتعالى فأخبرهم فأصبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأخبرهم نفاقا الله تبارك وتعالى يبير مثل نفاق الواد منافسك ثبتته في قلوبهم أبين زوجيانسو إلى يوم يلقونه وحر الصواران لراس لون الله تبارك وتعالى شيخ الله تعالى من يرزاك هذه الكلمة وأن الكلمة فأخبرهم نفاقا إلى يوم يلقونه هي التي منعت الرسول أن يغفر بالإيمان تعالى من شاء الله يتذكر الله بما أغلق الله saboda abin da suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba wa aduhu abin da suka yi masa alƙawari wa bima kanu yaktubuna da abin da suka kasance suna yi wa ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala na
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب alam ya alamu shin ba san cewa Allah ma Allah ya san Allah ya alamu ya san sirrin sirrin su wa la jawabun da abin da suka koye ba wa anna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala Allahul qulubi masalin fakire ba to abin da yake ba ya gani shi ya su Allah ne الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم wannan aya ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aya barka ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne barka da wajen musulmi sai da Umar yana da dinare dubu takwas sai ya ɗebo dubu hudu ya kawo ya raba su sai da Abubakar ya ɗebo juna da ya kawo ta yace rabi in ji da Umar ce rabi rabi na Allah nabi na ba da sirra Allah rabi kuma na bar ta a kaina Abdurrahman ibn Auf shi kuma yazo da rabi shi ba yazo da dinare dirha dinare dubu hudu shi ba ya tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa barakallahu fima anfaqta barakallahu fima anfaqta wa fima abqaita Allah yayi albarka a cikin abin da ka bayar da kuma abin da ka bari sai da Usman ya zo da dukiya mai yawa har don yawan dukiyarsa sai kawo ta sadaka gidan tsufa yusfa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah in dai yarda ta ne yarda to ni kan na yarda da Usman kai ma ka yarda da shi kai ya dawo ya sake cewa kai ma dan Usman ma fa'ala ba'da yau daga yau da abin da Usman ya aikata a duniya ba zai cike shi ya dawo ya ba shi yan kaɗaya kara ya ba shi da sai da ana da ya ya karfafe ba shi wannan da mutum ba shi da ka duk sai na ba Usman sai da Usman sai da Abubakar shi ma ya zo da ya zo da dukkan dukiya zai kawo wanda suka kawo dukiya to lokacin suke kawo duk wanda ya kawo da yawa sai mu da mu gaske shi kage ne kage ne ba kawo nan to ba to shi kenan wa'ansu kuma daga cikin wa'anda ba su da akwai su kuma sun suka zama gonakin suka tafi barema idan suka yi barema lokacin idan a sun yi noma aka yi aikin noma sai a biya su da dino eh duk wanda ba su koshi sauran wani ko su kawo maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hannu ko a hannu ko sai Allah ya ku zuba idan su ko su zuba sai mu dauka da sai da ya sai sai kuma kana magana masu dubu hudu dubu kana ya ga Allah bai da wannan ba su kawo ba wani haka dai halin mu da suka yi har yanzu to shi ne Allah ke faɗa Allah ji ne yan nuzuna wanda suka aibata al-mutawwiqina mutawwiqina masu mutawwiqi min al-mu'minina da daga masu da daga mu'minai suka la'ata shi farada wanda su ba su farada su sai riyar suka yi ba dan Allah ba wanda su da layin nuzuna haka nan suna aibata wanda ba sa samun komai illa juhudu sai iya ikon su bayan karuna minhum suna yi musu jirgin suna kawo mai Allah zai da wannan ذكر الله منهم الله تبارك وتعالى يا فاكا مسلمين شيرين ولهم عذاب أليم عذاب من الذي تبت عليهم wancan fa aikin da ake ba irin da yanzu bane to abin da ya sauka ya sauka kenan haka na استغفر له استغفر له أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
كلام عم تجافى يا محمد أبو منافق أو لا تستغفر له ko karka ne ba musu gaba a duk ɗaya ne an faɗi wannan magana saboda an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan ne a ko'ina dai ya samu ya ya shi da samu ka samu ka tsira saboda haka duk da haka ne da su sun yi laifi amma da zai samu dama ya yi wa musu gaba shi ke da su amma shi Allah ba ya yafe yana yafe ka taɓa shi amma ba ya yafe ka taɓa annabi in ka taɓa annabi ba gaba domin ba da sadakar kan gwamnatin wa za a karfafa ne sama za ma sama masu kama sama za ka isa daga firlahu ka nema musu gafara aula sun daga firlahu ko ko baka nema musu gafara ba ko ko duk daya wa in ta in ta daga firlahu ka bai da marwatan da za ka nema musu gafara ko ka bai falan ya gafara Allah lahu Allah ba zai gafara musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya fara nufin ka bai din nan da gaya ne kamar ka zama da kake wai ga mutane wa ne duk wato an ce ware dubu kan ai kaga ko miliyan da nufi to ba da an ce saba'in nan saba'in dubu saba'in ko abu saba'in a cikin karatu ana nufin abin da da ma kai abu ba iya kama da ɗaya ne yadda manzo Allah sun zo ke da na san na ƙara akan saba'in din Allah zai karɓa to da na ne abu da gafara saba'in to saboda haka ya riga ya san riga ya riga daga kusa nan kare wa musu gafara ko ba kare wa musu gafara ba kare wa musu gafara to in ma Allah ba zai karɓa ba آها فلن يغفر له الله بذلك فقول له ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله فقول له كافر والله ليه جبر الله ko ai ka ga in zaɓin Allah ne shin halitta ka mu ina ga Allah ma zai ka fice masa na me ya isa Allah zan yi masa sai Allah ba zai masa ba in Allah ya tashi maki ji ba zai ba ku bane in ya tashi kashi da lafiya ba zai bane in ya tashi masa kaza ba zai ya bari akwai ya gane Allah ne to lamarin duk ba ga Allah ake ba kawai taba annabi ne imani wato cikin annabi da kyautatawa annabi ne imani shine zama lafiya da Allah taba annabi shine fada da Allah kaga ana ayin ka kaga da a gaban manzo Allah yake zuba sadaka saboda haka saboda haka zalika bi annahu saboda sun karbu cewa Allah wa rasuluhu wa rasulihi da manzansa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirye da mutane fasikin nan فرع المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الأرض قل نار جهنم أشد حرا لولا من يفقهون mukallahuna mukallahuna wayanda aka musu gaba da zuwa da buga bai ce mutakallibina mukallabuna wato ma'ana wanda Allah ya bar su bai kaddara musu zuwa ba saboda ba ruwan da su sun yi farin ciki bi makalihi saboda ganin zaman su khilafa rasulullah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi fi jihadi da dukiyoyin su da kawo su saboda daukar kalmar Allah wa qalu suka ce wai kada ku fita a gida lokacin zafi ka gaya muku sun ta ta makati tsananin zafi da sun kasance sun san haka fa da yamma kalilan فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا ما يكسبون يستعمل فليضحكوا قليلا يكون في دariya kaɗan da sannu za su yi kuka da yawa ba kai yan abin da suka kasance suna aikatawa nan فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين نعم فإن رجعك الله شنو قلنا إذا الله هذا أمرك كذا تبوكا zuwa wata jama'a daga cikin su daga wanda suka zauna ba su jika ba su munafikai ba sa da nunka lil kuru suka da yi fita suka da yi ninka don fita tare da kai kun ka mu kun ga ya muku dan ta furju mai abadan ni ba za ku fita da ni yaki ba har abada ba ni ba wadan tuqat wadan tuqat kuma ni aduwa ba za ku yaki abokin gaba tare da ni ba inna kurabintum kun yadda kuli da zama a gida awwala barakatun farko faqulu ma alqalidina ku zauna tare da wanda ake bari alhamdulillahi rabbil alamin
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada kai sallah akan ɗaya daga cikin su wanda ya mutu har abada wannan ta sauka ne yayin da Abdullahi ibn Salul shugaban munafikai ya yi rashin lafiya wanda shi ne da ya doke cewa kan da ira da ala ila madina ai za mu koma madina in mun koma madina za mu za mu fitar da waɗanda suke jin su ne suwa ne kaskantattu yana nufin annabi da sahabbansa abu hajji da wa'ansa to yau kuma shi ne ya zo rashin lafiya da mutuwa ya tabbata mutuwa da kuma ya ba annabi gaskiya ne yayin da rashin lafiya ya yi zo masa ya yawa to sai yana ta abdullahi shi ma dan abdullahi shi dan nasu kuma sahabi ne ba da nasu shi ne bane babban sahabi ne mumini sai ya fake da yake wajen mai cewa dan nasa ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ga manzo Allah na roƙon sa abu biyu dan na mutum na neman ya wace ni bayan ya wace ni kuma ya bani shigarsa a yi min likafari da ita kuma ya sallace ni yana nufin wai zai kare kumanci a duniya sannan kuma ya zo zai tafi lahira zai tafi lahira ya zare shi ya tafi lafiya ya bar mutane a cikin ruwa ba zai yi ba shi ke nan daga sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka shi ga ya bara ka masa sai ai ko riga take bai mun ka ce riga da take cikin ta ba wannan ta ado wanda take saka cikin ta shi ne saka cikin ta annabi kana sallallahu alaihi wa sallam riga da ba shi abin da ya annabi ya ba shi ranan da aka zo yakin badar aka kama babban manzon Allah jibril ko rubutun yaki ko zuwa yaki to ibnu ubayyin nan shi ya cire rigarka ya bayar sa ka sa wa babban manzon Allah wannan abin da yayi ne annabi ya biya shi ina ba ta ana ganewa yawwa da aka zo za a ba da rigar suka zo suka hana sai mai zama su kuma ce o rigar ba ta ta ba ta ba ta komai ba zuciya su tana cike da kina rigar ba ta komai ba ya zo ce kuma ya mutu annabi ya sanna ce to ya zo fa bayan ya rasu kuma aka zo za a yi masa sallah ba wanda ku zama su ba an zo za a yi sallah sai da Umar ya zo ya tsaya tsakanin tsakanin alƙibla da annabi ya tsaya a gaban ka yace ba za ka masa sallah ba mutumin da ya munafurci munafurci ne wani ba za ka yi manzanna ya kamo shi jaji wala ta salli ala ahadin la minhu abada shi kuma annabi zai yi mana sallan ne saboda ya nema kauna kauna amma abin da annabi ke nufi munafiki duniya ga kabinsa saboda haka yanzu wannan abin da ya ayyana kansa munafikai duk wannan shi da su jamu kwana ganewa sun gane ya tafi ya bar su ne saboda haka da aka zo sallar dai ba a yi ba an tsari kawai sai da mu ya da wai ka wani ruwa suke da jibril ma ya zo ya kama jikin da Allah kuma sama ya jayi shi Allah ya ce wala tusalli ala ahadin mata ala ahadin minhum mata abada kada kai sallah ɗaya daga cikin su wanda ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kada ka tsaya a kabarin sa dan ziyara ko addu'a shi yasa shi Ibrahim ke faɗa a cikin wani majalisa yake cewa har ra'aita qabara mumkin yuzaru ka taɓa ganin kabarin mai mutum karin wanda yana da zuwa ziyara sai mu je kabarin wani ziyara ka taɓa gani na wanda inda hun kafa su billah sun kafa su hana da manzansa wa ma su suna fasikaina ولا تصبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون kada dukiyoyinsa da rayukan su baka mamakin soji da ga Allah yana nufin ya musu azaba a duniya da kuma ran su da fita suna kafirai na وإذا أنزلت سورة على من بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استعجلك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا لما لكم مهل sai an القائلين saukar da sura wata da jama'a da wata aika daga alƙur'ani sun kira an aminu sun imani da Allah sun yi jihadi tare da manzonsa masu kudin su abota hannu da su ne za su nemi ilimi a wajen tafsir sun yi amal haƙuri ko su kudula sun yi mana yawa minhu ƙa'un ƙa'un suka ce zarta marhumar mu kuma sai tare da wani ce ba za a gidan ce ba kure ma bayan rabu bi an da يقول أن يكونوا مع الخوارج وقد أخفي على قلوبهم فهم لا يفقهون sai yanzu su kasance tare da wa'anda aka bar su a gida Allah ya yanke a zuciyarsu ba imani ba mu ba su da ba sa fahimtar komai nan لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك Allah ma ya ce a kan hudu da cikin zamu kwana وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون na'am na'am sai dai manzo Allah lakin ina ne zamu tashi sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wanda suke imani da Allah su yi jihadi da dukiyoyin da kawo wa islamin da suna da alherai da yawa daga wajen Allah wa ulaika hum al-muflihun wa islamin da sune masu samun babban rabuna أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم haka bayan Allah ya tsara da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka yi imani tare da shi suka yi yaki tare da shi da kawo da zuciyoyinsu kuma Allah ya ba su alkhairu su da ba su samu babbar rabo Allah ya tsara da musu aljannatai wanda korami duk da gudana min ta ta ya da karkashin da kalbi da fiha suna masu dawama a cikinta wa zalika ذلك الفوز العظيم والشامنك شيء babban rabo Allah tabaraka wa ta'ala albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallama albarkar shehu tijani albarkar shehu ibrahim albarkar maulana su shehu radiyallahu ta'ala Allah ya ba mu babban rabo a cikin duk abin da Allah yake bayarwa na rabo na alheri na duniya da na lahira da daukaka na duniya da na lahira alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سنة الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سنة الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأليم اللهم صل على سيدنا محمد الإنسان به وهو والكاتب لما سبق على كل هدي الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العزيز حاضي هدي بالدين لك عبدا مناسب على المصائب الصالح رضي الله تعالى عنه الله تبارك وتعالى يكرم أجمني الله تبارك وتعالى يكرم kullolinmu da karfi karatunmu ya karfi a zakaranmu da sanya munana ayyukan mu munana ayyukan wanda yake so kada shi ya shawo ayyukan mu shawo ayyukan wanda baya so Allah ta baraka wa ta'ala shi ya daga cikin bayin ka wa'anda munanan ayyuka baya ya zama musu jilaya a duniya da lahira albasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yarda da mu ka yarda da mu ka yarda mana Allah ya azurta mu ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta iyayenmu ya gafarta malamanmu ya gafarta firkanmu ya gafarta masoyanmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gafarta mutanen zamanin mu ma gaba daya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala malam da suka jaddada wannan karatu da na tafsiri wanda bayan dadewa ba a yi suka raya shi a zamanin sarki shir'ali malam da malam da sarki shir'ali da malam jamo da sarkin malamai malam balole da babbaladan da manya-manyan malamai su da suka raya wannan karatu Allah ta baraka wa ta'ala ya kai musu wannan lada ya gafarta musu ya gafarta iyayenmu ya sanya mu aljanna fi albarkar sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba da ladan sa a malamin mu sayyidina maulana sakshir ibrahim sallallahu alaihi ta'ala wanda ban faɗa daidai muka kuskure Allah ya ba shi cekan mu albarkar sallallahu alaihi wasallam da kuka san hakula na yaƙe-yaƙe da yake faruwa a kasar sudan akan musulmi na makircin amerika da rasha da sauran kasashen turawa allah ta baraka ta'ala ya tsayar da shi allah ya taimaki musulmi ya haɗa kansu haka na abin da yake faruwa a shadi allah ta baraka ta'ala ya tsaida jini akan musulmi allah haɗa kan musulmi haka na fitilo shi ta yawa cikin najeriya daidai da rana wanda asalin su makiyan addinin musulunci ne da makiya najeriya gaba ɗaya allah ta baraka ta'ala ya mana maganinsa allah ya lafiya da zaman lafiya ya haɗa kan musulmi a zaka annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen mu na kwamitin tafsiri na gida da suke ta iya kokarin shekara guda Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alheri kana yan uwan mu kwamitin tafsiri da suke zauna a garin suke daukar su ma tsaro ko kaban su da ɗarin su su biya wannan tsari a gidan rediyo kuma su hana kansu hutawa su ɗauko rana su ɗauko ɗa su ɗauko kishirwa su ɗauko kullum zo su ɗauka su ta wannan ɗawainiya Allah tabaraka wa ta'ala ya duba su ya shiga cikin lamarin su Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe su ya buɗa musu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama matasan mu wa'ala lamma da ya jagorancin matasa wajen tahajjudi na alqur'ani wanda aka fara aka sauke da yaɗanmu da suke tsaya wajen ashiyan Allah tabaraka wa ta'ala Allah musu albarka Allah ya kiyaye su Allah sa alqur'ani ya zo mai ceto albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya duba mutanen wannan gari albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye su daga dukkan fitina na zamani da fitina na addini da fitina na imani Allah ya ɗaukaka su ya yarwata arzikin su ya wadata su ya wadata su da imani ya wadata su da wadatar zuci ya buɗe musu duk kofofin arziki suke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da girma sarkin shida yana da uzuri an aike shi kano shi yasa bai samu dama ya halarci wannan rufe tafsirin ba mun wakilce shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shi ya biya masa bukatunsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mai martaba sarki ka tagun lafiya ya ba ta fassa zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama baban mu a jiya kafagun a duk inda yake Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shi Allah ya duba lamarin sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan yan bokan mu da suke cikin gari da suke waje suke wajen aiki suke hankalin da yake kanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya duba su ya kiyaye su ya kiyaye da mu haka nan yan kasuwan mu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da cikin shi Allah ya duba bukatun mu gaba daya Allah ya biya albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan da suke ta fama da neman karatu da alqur'ani a duk inda suke Allah ya ba su hadda alqur'ani ya sanya su musalihan bayi albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam kowa da irin bukatarsa da ya sani a zuciyarsa wanda ya kulle ta ko ta wani nasa Allah tabaraka wa ta'ala ya hadarto ta Allah ya biya mana albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam mu abin da muka roƙa wa kanmu da ku gaba daya shine Allah ya gafarta mana dukkan zulman mu Allah ya ba mu cikakken rufin asiri duniya da lahira Allah ya arzuta mu da nafin firdausi Allah ya arzuta mu tsawon kwana mai albarka Allah ya arzuta mu najabatul auladi ya arzuta mu auladan salihina ulama'a hafizina adliya'a أولياء ألا أنتم كاملا مضم دمات وحفات دائرة مطهرة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا أبن لأكي ننجم وسنسى إن شاء الله تبارك وتعالى لقد كافة المدري البكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ميد هاركوشن هاركوشن إلمينا الديني وإلمينا القرآني وإلمي زامني وهاركوشن كاتوانشي وهاركوشن ملكي لأنه فقط الدنيا للسلاهرة الله ميد شهد منكم كنتم الله tabaraka wa ta'ala ya arzuta ko wajen aiki da shi wajen ɗaukaka addinin musulunci da ɗaukaka shari'a ɗaukaka ɗariƙa ta shehu tijjani da ɗaukaka faida ta shehu ibrahim da ɗaukaka na haɓa ta maulana shirin rabbi allah ta'ala nu allah ya ba mu ya kowa abin da yake bukata musulun bismillahir rahmanir rahim allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tuzbu biha samlana wa tuzbu biha sa'atana wa tuzbu biha ufatana wa tuzbu biha adalatana wa tuzbu biha dinana wa tuzbu biha shahidana wa tuzbu biha gabana wa tuzbu biha أعمالنا وتبيتنا وجبه وجوهنا وتأخذنا بها من كل شيء اللهم إنا نسأل الإيمان الصادق ويكفر وصلى عليه وسلم ورحمة الله بها شرف كرامة الدنيا وذاكرة اللهم إنا نسأل الخوف بالقضاء ونزل الشهداء وعين الشهداء والنصر على أعداء مرافقة الأنبياء اللهم إنا نسأل بحاجتنا عند فرائنا وظهرنا وشهد الله إلى رحمتك أحسن نصرك يا آدم ويشهد الشمس جبال بهول أنزل من أذاب خير المسكون اللهم ما تفعل رأينا ومشهد نيتنا ونزل المسألة بدمك وعطى عليك بدمك أو كما تقول هذه فلفلا نركب إليك فيه اللهم لا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحمنا وعافنا وارزقنا وعافنا اللهم يا ملك كل وحيد وآتاك كل فرد وآخر غير فريد وآتاك غير فريد وآخر من غير مغلوب يا حي يا إله إلا أنت الحمد يا رب العالمين نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي الطيب الذي لا يضر ولا له ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي الطيب الذي لا يضر ولا له وكفى الله نسوة جميل كشيد الدنيا وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتقبل جميع حوائجنا وحوائج المؤمن وحاجه إلينا وحاجه إلينا وحاجه إلينا وحاجه إلينا بسم الله بسم الله يا ربنا ويا الآية يا كاشف القلوب والبلايا أعوذ بكل مسؤول الآلي ومسؤول العزيز الغالي يا ربنا يا رب يا مولانا يا كارك فسجد دعانا ربنا وبأبي الفتح العلي إنه من الأبحر والكشف الجلي وكان نفتح للتحقيق وارجنا نسل أولي التوفيق وارجنا كل منى وغنم وارجنا من كل أمل يا ربنا بشيخ الكليل وارجنا لهذا الكليل وارجنا من القلوب الفاكرة وهذه الجنة ذات الآكرة وارجنا رسولك بك السميع وارجنا رسولك المؤذن وارجنا يأتيك ناس كرجل قل على قال يا بالخرج قل من تتمنى ذاك ومن بالبن ذاك وارحمنا بالأرض الأولى الجديد ونزل من كل شر أنكدي وكل من جسم البر يا غفار يا غفر البر يا غفار وشكرا من الغرائلين وسر المسلمين وكتب سر الشهر يا رب العبد كل درر كل وصل أبدا وصل مدى وجعلنا له مرضا وسهل قبول انواري ورزقنا جبر اسراري وجعلنا له قلوب الغيب وجعلنا ما بلا نؤيب ورحمنا الاسم غير مقتول وجعلنا مجمع لهم وجعلنا له على دائرة وجعلنا له علوم الاخرة وجعلنا الحمد الجاب اللاني وجعلنا يسال هذا الهاري وجعلنا هذا الفارد الليلي وجعلنا المدن في ديني وجعلنا هذا جمال الزوج وهذا الجيل الزرع وجعلنا من كل الغيب ونجنا من كل الغيب ونجنا بالمسلم الكامل مثل عبد بين والنحام وجعلنا في السؤال وجعلنا في الأحكام وجعلنا تقبل بما حضر وجعلنا تقبل بما حضر وضربنا نجي مسلما وجعلنا تقبل بما حضر وضربنا نجي مسلما الله الله هدي أهلا رجعنا يا مولانا وجعلنا الحمد لله الله سلم عليه الله ونعم بعانه ربنا أصلح الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا انك الوهاب ربنا اعنا من ذريتنا ذرياتنا كما لا يعلم وتؤذيني ان اذكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا من الصلاه تلقاه في اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما اغلق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم وامن بالتقوى الله